إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan garin maiduguri a jihar borno a yau talata bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi ne albarka inda muke cikin tafsirin سورة إبراهيم عليه السلام kafin mu shiga ayoyin da za mu karanta mu fassara a wannan yammaci da izinin Allah ta'ala akwai tambayoyi da za mu amsa akwai wanda ya tambaya akan mutum da muka yi na godiya ga ni'imar Allah karkashin fadar Allah la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid to yake cewa yaya batun almubazzaranci babu shakka almubazzaranci ai kowa ya san haramun nassan alqur'ani ya haramta almubazzaranci ba babu alaka tsakanin godewa Allah da almubazzaranci almubazzaranci aikin shaitan kamar yadda Allah yake cewa wala tubazzir tadbira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura saboda haka ubangiji ya haramta almubazzaranci almubazzaranci shine wato ka wato kashe kuɗi ko kuma ka fitar da abinci ko sutura sama da bukatarka sai da za ka tozarta abin da ka fitar ba tare da ka ba wa mabukata ba idan ka ɗauka ka ba wa mabukata ko nawa ne ka ba su ba almubazzaranci ba ne a kada ka ba almubazzaranci ina za ka ɗauki duk abin da ka mallaka ka bayar fi sabilillahi ba ka kai albazaranci amma da za ka ka yi abincin da ya fi ƙarfinka ka ci sauran kuma ka zubar tare da cewa ga masu buƙata nan suna ta buƙata to wannan shi ake cewa albazaranci ko ka wato ka rika sa wasu kaya waɗanda suke kowa ya ji irin kuɗinsu ababa ya san cewa wannan abu akwai albazaranci wanda kila ma da za a duba a gani sai a ga cewa babu wani abin da suka dara sauran kayayyaki da mutane suke sawa illa iyaka kawai ke dan yawa mutum hudu ba ya nuna masa cewa wannan kayan idan ya yi amfani da shi to kowa zai kalle shi kuma kowa zai ce ya isa kamar yadda ake gaya mun akwai matar da kwanan nan aka sayo mata gado gadon da za ta kwanta a kai miliyan takwas yanzu dan Allah wannan gado na miliyan takwas waɗanne abubuwa ne yake da su har ya kai miliyan takwas zai hana ta bacci zai hana ta mafarki mai ban tsoro wato sai an ban san ba za ta yi mafarki na abin tsoro ba ne ko zai ƙara mata lafiya ko zai ƙara mata tsawon rai ko zai hana ta cututtuka duk ba zai mata wannan ba wato babu bambanci tsakaninsa da sauran gadagaji da mutane ke kwantawa a kai to za ka hau gadon miliyan takwas wataƙila inda za ka bincika a gefe da ita a daura da ita akwai mabukata akwai makotanta wanda suna cikin bukata ta kasa taimaka musu da dubu takwas kai ta kasa taimaka musu da naira ɗari takwas da za su sayi abinci ko su sayi magani amma ta hau gadon miliyan takwas tana bacci a kansa to kaga wanda in baka kira shi almubazzaranci ba to babu almubazzaranci a duniya wannan haramun ne musamman a inda ake da bukata al'umma take da bukata take cikin talauci a ce wai ka sayi ka sayi gado na miliyan takwas kana bacci a wannan kudin ya isa ya gina ma wani gida ya yi masa aure ya saya masa motar hawa ya yi jari in aka baka miliyan takwas duk za ka yi wannan ba ma ga wata kawai ita a cikin miliyan takwas take bacci to kaga wannan ba da alaka da godewa Allah ba za su ce ai kai haka ne dan ka godewa Allah ba wannan kuma yana tambaya yake cewa yaya zan yi in tuba daga alfasha kamar zina shan giya da sauransu kuma shin in na tuba imani na zai dawo kamar ban taɓa yin laifi ba a baya ya ce shin akwai daga magabata wanda ya fada cikin laifuffuka da muka ambata kuma ya tuba a sannan kuma imaninsa ya dawo babu shakka babu wani laifin da za ka yi ya gagari tuba duk wani laifi kowanne ne mafi girman laifi shine shirka wato ka haɗa Allah da wani ka yi abin da yake kafirci ne wannan shi ne laifin da ya fi kowanne girma to ko shi kai idan ka tuba Allah maɗaukin sarki zai gafarta maka duk abin da za ka ce ka tuba ka daina ka yi nadama ka koma ga Allah to ubangiji maɗaukakin sarki ƙofofinsa a buɗe suke yana karɓar tuba zafirin zambi ne wa ƙabilin taubi shadidin iqabilin taubi yana gafarta zunubi yana karɓar tuba saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya kira daga bayan sanannune tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'mine ku tuba gaba daya wa la'alla ko za ku samu babban rabo ubangiji shi ya kirawo ka zuwa ga tuba qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وبنجي يشي كشي يا كوباينا وأن سكا يو كانت تأدن سكا وش إياكا وجن سابن الله لا تقنطوا من رحمة الله الله يشي كذا كنت تماني لدى سام الرامر الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وبنجي ينا غافر تذنوبي غبادا a nan idan kuka lura ubangiji bai ce yana gafarta zunubai gaba ɗaya ga wanda ya so ba bai ce liman ya sha'u ba saboda a nan magana tuba ake yi ita tuba ba a yi mata ƙairi ba a yi mata wato sharaɗin liman ya sha'u gafara istighfari wanda wato ubangiji ya kankare maka wasu laifuffukan ka da kai wasu ka sani ko baka sani ba shi ake cewa sai ga wanda ya so amma in cewa kai ya ubangiji na tuba abin nan da nake yi na gane kuskure na na gane laifi na ba zan sake ba kai nadama kai kyakkyawan kudirin cewa ba za ka kuma komawa zuwa ga wannan laifin ba to wannan ubangiji yana yafewa shi yasa anan bai ce liman ya sha ba malamai suka ce wannan ayar aya ce ta masu tuba inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a bai ce liman ya sha ba saboda kowane irin zunubi kai in ka tuba Allah zai wato zai karbi tubanka Allah yana cewa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat ubangiji shine yake karbar tuba daga bayansa idan kuka tuba ubangiji zai karbi tubanku saboda ka duk laifin da kake yi kada ka fitar da tsammani daga rahmar Allah akwai abubuwan da za su taimaka maka ka daina ka daina abin da kake yi ka tuba wasu suna so su tuba sai su ce amma yaya za a yi su tuba za ka iya tuba na farko su kyautata niyyarka ka kyautata niyyarka zuwa ga Allah in ka sa Allah a zuciyarka to ubangiji kuma zai taimaka maka abu na biyu ka yi ƙoƙarin duk inda wannan laifin yake ake yin wannan laifin ko kake zuwa kai wannan laifin ka yi ƙoƙarin gujewa gurin to kai kokarin kaurace ma irin waɗannan guraren da har kake zuwa har abin ya faru shi yasa lokacin da mutumin da ya kashe rai 99 karshe ya cike da wani jahili da ibada ya zama ɗari lokacin da ya samu wani malami ya tambaye shi zai iya tuba malamin ya ce man ya hudu bai na kawo bai na tauba waye zai isa ya shiga tsakaninka da tuba za ka iya tuba mana sai shi to amma ka je ƙasa nan kaga inda kake innaka bi ardi qaumi qaumi sau'in kana wata ƙasa ta miyagun mutane ka je guri kaza ƙasa kaza akwai mutanen da suke bautar Allah ka zauna tare da su ku bauta wa Allah kaga sai ya ce ya bar gurin da yake saban ya sake guri wannan yana taimakawa saboda haka ka sake guri ka daina zuwa inda ka san cewa zuwanka wannan gurin yana taimaka maka zuwa yana taimaka maka wajen saban Allah sannan abu na uku ka canza abokai domin abokai idan suka zama rufatu so ne to miyagun abokai ne halibi su za su ja ka zuwa ga saban Allah to ka canza abokai ka canza lambar wayar kama ko da za su neme ka kasu same ka ka canza adireshin ka ka canza hanyar da kake bi wannan zai taimaka maka wajen ka ƙara santar su saboda su shaidanu na iza su suna tura su alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza ta'uzzuhum ala al-ma'asi suna tunkuda zuwa ga sabon Allah to in kana tare da su za su shige ka to kai kokari ka rabu da ƙorana usu sannan abu na hudu kullum ka rika tuno mummunan sakamakon masu irin wannan laifin da ka rika tuno cewa mai yin kaza fa Allah maɗaukakin sarki in ya kama shi ga irin azabar da zai masa ka yi tunanin cewa abin nan da kake yi fushin Allah kake jawo kanka wato ƙara suranta munin sako a zuciya yana taimakawa ka rika nisancinsa ka ko meye kake so ka bar shi to ka rika tunato wato miyagun sifofin wannan abin da nugun sakamakon da zai haifar wannan zai taimaka maka wajen ka gujewa abin sannan ka rika tuna aljanna da wuta ka rika tuna aljanna da yadda Allah madaukakin sarki ya tanade ta ga masu yi masa da'a wanda ba sa sabansa sa ka tuna wuta da kuma irin azabar da ubangiji ya tanada a cikinta na masu laifuffuka irin naka waɗannan abubuwa ne da za su taimaka maka wajen ka ga cewa ka ƙaurace wa laifi ka koma mutum na ƙwarai saboda haka ƙofar ubangiji a buɗe take ko kuma a cikin magabata an samu waɗanda da a rayuwarsu masu laifi ne kamar al-fudailu ibn iyad ana jin sunan wannan bawan Allah duk sanda za a yi maganar bayan Allah masu tsoron Allah masu wara'u tsantsili da takawa to za a faɗi alfuzair ibn iyad babba ne daga cikin limamai masu tsoron Allah na wannan al'umma a farkon tasowarsa babban dan fushi ne tasir gumin dan fushi ne kaga fashi ba karamin laifi bane domin a wajen fashi ko yawan mutum zai iya to da dan fashi ne wata rana kawai sai ya zo wucewa sai ji wani na karatu alam ya annabin da zina amanu an taqsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq sai ya ji alam ya annabin da zina amanu an taqsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq sai ya ji wani yana karanta wannan ayar ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani da Allah an taksha qulubuhum bi dhikrillah zukatansu su kaskanta ga ambatan Allah zukatansu su rusuna zuwa ga ambatan Allah yana jin wannan sai zuciyarsa ta karaya sai ya je wani kango cikin dare ne sai ya je wani kango ya zauna jikinsa yana yana makirkata yana rawa can sai ya ji wasu mutane sun zo wucewa suna cewa ɗaya yana cewa ai ina gama mu tafi ɗaya yana cewa a'a ya kamata mu samu guri mu fake sai da safe saboda kada babban dan fashin nan kasar kuma dan fashin nan ko zai kare wannan yasa ya ce a yanzu ni ina can ina saban Allah ga wasu nan suna jin tsoro kada in auka musu ina can ina saba wa Allah saboda haka wannan ta sa ya tuba har ya zama a zamaninsa ba mutumin da ake yabo da tsantseni da bautar Allah irin abdullahi bin mubarak yana cewa ma ra'aitu arwa an nasi min fudai ban taba ga mutumin da ya kai fudai tsantsini ba ɗaya ne wanda aka aka rika nuna shi da wato da ya dan yatsa wajen wajen gudun duniya da tsantsini da yawan ibada to kaga ashe ana iya samun a cikin magabata wanda da can bai laifi ne sannan ya abin kuma ka duba sahabbai da dama ai da can a cikin shirka suke cikin dagwalin shirka suke amma kuma daga baya suka suka yi imani kamar ba su ba in ka ka ji rayuwar sayyidina Umar lokacin yana jahiliya da kuma yadda ya zama bayan musulunta kamar ba shi ba saboda haka kada ka fitar da tsammani daga rahmar Allah wanda yake ni ma'aikaci ne a asibiti da yawa marasa lafiya sukan ban sautukan kuɗi da ma na abinci ba tare da na roƙa ba shin ya halatta in yi amfani da shi wato ya halatta ya amfani da abin da marasa lafiya suka ba shi na kyaututtuka matukar wannan ba zai yi tasiri a cikin aikinka ba ba laifi to babu laifi kyauta ce suka baka amfi bi nafsi da yardar su suka baka ba shi sa samu su kai ba sai dai in ka kula cewa wannan yana yin tasiri wato waɗanda suke ɗan ba ka kafa kula da wanda ba ka ba ka kuma ba ruwanka da to in ka ji wannan a ranka to bai halatta karɓa ba ya zama rashawa kuma ya zama cin hanci amma idan wannan baya tasiri akan aikinka kana yin aikinka fi sabila yadda ka saba ba tare da nuna bambanci ba tsakanin mai baka da mara baka wannan babu komai don ka yi amfani da abin da suka ba su kyauta wanda yake tambaya ta ta biyu a ita ce ya halatta mu ɗauki maganin marar lafiya wanda ya mutu mu baiwa wani marar lafiya ba tare da mun tuntuɓi danginsa ba duk wani abu na mamaci ko menene ko mun kankantarsa to nashi ne in ya mutu ya zama na na magadansa saboda haka sai a gaya musu cewa ya mutu amma ga sauran abubuwansa in suka ce a je a a ba wa marasa lafiya da wuya ma a ce su ce a babu kayan mu da za su yi da shi yana da kyau a nuna musu kuma na tabbata ba za su ce ku ba mu ba muna su dan ba lallai ne za su iya amfani da wannan magungunan ba ya fi a ce ku yi amfani da su ba tare da kun kai wa ga ba tare da kun nuna su magada sun bar muku cewa ku yi amfani da su ba sannan wanda yake cewa ka yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika ya ga mala'ika jibril sau biyu to malam yaushe da yaushe to ya gan shi karau na farko lokacin da wahayi ya tsinke masa ya dakata lokacin fataratul wahyi a lokacin ya roki Allah ya nuna masa shi ya nuna masa shi ala fi surati kamar da Abdullahi ibn Mas'ud yake faɗa ya gan shi a bisa surarsa da Allah ya halicce shi da ita fiffikensa ɗaya ya dangane tsakanin sama da ƙasa sannan karo na biyu lokacin da ya yi mi'raji kamar yadda Allah yake cewa wala qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha wala qadra ahu wannan zamir din yana koma zuwa ga jibril ne ya gan shi nazlatan ukhra a wani karo na daban wato banda karan farko da ya gan shi ya kuma ganin shi a karo na daban inda sidratul muntaha a wajen magariyar nan ta tukewa a nan ya gan shi da fiffiken sa sistumi a tijina wato fiffike ɗari shida wannan ya tabbata a hadisin abdullahi dan mas'ud saboda haka waɗannan su ne gurare biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril a a halittarsa da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa waɗannan da su ne tambayoyi guda hudu da suka zo hannu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tashi a kan aya ta sha takwas da muka fara bayanin ta ajiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد نعم الله بدأ في تركيه شيء مثل الذين كفروا بربهم misalin waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu a'maluhum karamadin ayyukansu kamar tarin toka ce ishtaddat bihi rihu fi yawmin asifin wanda iska mai tsanani ta kada a kanta a wani yini mai guguwa la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba su da ikon amfana da komai daga abin da suka tsuruta wato abin da suka aikata zalika huwa dalalul ba'id wannan shine bata mai nisa wato Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa duk aikin da aka yi shi babu imani to Allah baya karɓar wannan aiki aiki baya zama karɓaɓɓe a gurin Allah sai ya cika sharaɗi guda biyu sai ya zama khalisan lillahi kuma sai ya zama sawab sai ya zama dan Allah ka yi shi sannan kuma ya dace da shari'a ya dace da koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kaga duk aikin da ba a yi shi dan Allah ba ko bai dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma ya zama karamadin ne wato kamar toka ce ba ya da wani amfani ga wanda ya yi shi shi yasa malamai suka ce ayyuka kashi hudu ne guda ɗaya ne cikin kashi hudun karɓaɓɓe kashi uku duk gaba ɗaya ba karɓaɓɓe ba ne idan ka duba ka ga wanda ya dace da sunna sannan aka yi shi khalisan lillahi shine karbabbe to zaka iya gane sauran kaso uku din gaba daya wanda ba karbaku ba kaga aikin da ba a yi shi dan Allah ba bai dace da sunna ba kaga ba zai karbu ba ba dan Allah aka yi shi ba sannan gobe ba dace da sunna ba zai karbu ba kaga kaso ɗaya kenan kaso na biyu an yi shi dan Allah amma bai dace da sunna ba an yi shi dan Allah amma kuma bai dace da sunna ba kamar yawanci wasu da suke bid'o'i wataƙila mutum yana yin sa da kyakkyawar zuciya amma ko bai dace da sunna ba to kaga wannan ma ba zai karbu ba sannan wanda yake ya dace da sunna din amma ba yake dan Allah wato shi da abin da ake cewa ya kaga kaso uku waɗannan duk gaba ɗaya ba karɓaɓɓu ba ne kaso ɗaya ne karɓaɓɓu ma kana khalisan sawaban shi yasa Allah maɗaukakin sarki da yake cewa تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الفضيل ابن إياض وأنا ممكن قبل ما جانا سينزو يكي سوى أيكم أحسن عملا أي ما كان خالصا ثوابا wanda ya kasance khalisan dan Allah aka yi shi kuma sawaban ya dace da sunna suka ce ma aswabahu wa akhlasahu ya aba ali wanne ne ya fi zama khalisan dan Allah wanne ne kuma ya dace da sunna yace abinda ake nufi da khalisan wanda ka yi shi dan Allah sawaban kuma wanda ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa zaka Allah cewa yayi liyabluwakum ayyukum ahsanu bai ce aksaru amala ba ba yawa ake dubawa ba a ka kyautata aikin ake so ba wai ka yawaita aiki amma kuma baka kyautata shi ba yasa Allah bai ce ayyukum aksaru amala sai ce ayyukum ahsanu amala saboda ka ga dan mutum ya tashi yayi raka'a dubu da daddare ba bisa sunna ba kaga shirme yayi wanda zai yi raka'a goma sha ɗaya ta sunna din nan ya fi shi lada a gurin Allah ya yi shi ne yadda koyarwar manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ta nuna saboda haka ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya gaya mana mutane uku waɗanda da su ne za a rura wutar jahannama mutane uku za a rura wutar jahannama da su tus awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah thalatha mutum uku da mayaki da da da da mawadaci da makaranci wato mayaki da mawadaci da kuma wanda yake malami mayakin da ya fita yaki aka kashe shi a wajen yaki a zo da shira na gobe kiyama Allah ya tambaye shi mai kai ce ya Allah na fita na yi yaki tukuru fi sabilika har an kashe ni wato har na yi shahada a ce da shi ka zafta ƙarya kake yi ka dai yaƙi ne don a ce maka jarumi don a ce maka sadauki mara tsoro wa ƙanƙila kuma an faɗa shi kenan an biya ka saboda haka Allah ya ce a ja shi giri a kai shi jahannam Allah ya kare haka za a ja shi a je a jefa shi jahannam a zo da mai kuɗi Allah ya ce to na baka kuɗi kai ko mai kai da kuɗin ka ce ya ubangiji na ciyar na ciyar na ciyar fi sabilika ce a ka da ciyar dan arka cewa da kai jawab mai kyauta mai bayarwa mai sakin hannu kuma ka an faɗa ba shi kenan ba wannan shi ne sakamakon ka fayu umaru bihi fayu sabu ilaina shi ma a kama shi a jaji zuwa wuta sannan a zo da makaranci ce kai ko mai kai ya ce ubangiji na koyi ilimi kuma na koyar ce a ka dai dan a ce da kai makaranci kuma an faɗa shi kenan an biya ka fayu umaru bihi fayu sabu ilaina to kaga ayyuka suka yi ka dubi ayyukan dukkan su ayyuka ne da musulunci yake yi amma kuma ba su yi su dan Allah ba saboda haka ayyukan suka zama musu makamashin rura rura wutar jahannama ta su to haka duk wanda zai yi aiki ba tare da kyakkyawan imani ba na jin cewa Allah ne ya ce in yi abin nan kuma in na yi shi zai biya ni to ko ya yi a banza ya yi aikin banza ya ba zai samu sakamakon wannan aikin ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban imanan wa ihtisaban ko man qama ramadana imanan wa ihtisaban wanda duk zai yi azumin watan ramadana imanan yana mai imanin cewa Allah ne ya tashi wa ihtisaban kuma yana yi dan ya samu lada ko yayi kiyamu ramadan wato sallar tarawih sallar asham ko yayi tahajjudi imanan wa ihtisaban yana mai imanin cewa sunna ce sannan kuma yana yi ne don ya samu lada ba wai kawai don ya zai motsa jiki ba ko kuma a ya gaji da zama ko a abincin da yake narke ko ya kara lafiya wasu suna zuwa kamar suna mai da sallar tarawih kamar training ne to gara ya je ya training gara ya je ya ta zagaya filin bal ya fi masa sauki da akan ya zo ya yi sallar da ba dan Allah ya yi ta ba shi yasa annabi ya ce imanan wa ihtisaban da sannan ya ce gofira da ma ta kaddama min dambi sannan zai samu sakamakon wannan aikin da ya yi na agafarta masa abin da ya gabata na laifinsa to a nan malamai suna mutum mutumin da yake musulmi ya je ya yi hajji bayan ya yi hajji kuma sai ya rija to daga baya kuma sai ya dawo musulunci an je an masa wa'azi an ja kunnansa an tsoratar da shi Allah sai imanin nasa ya dawo sai ya dawo musulunci to ya maganar hajjinsa hajjinsa ta rushe ko tana nan to wasu malamai suna cewa ta rushe wasu kuma suka ce a hajjinsa ba ta rushe ba matukar ya dawo ta dawo in ya tafi ita ma ta tafi in ya dawo sai su dawo tare don Allah cewa wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin ko wannan ayar ka duba za ka ga cewa tana magana tana magana akan wanda ya mutu akan kafirci ba wanda ya dawo ba domin cewa wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika ubangiji yayi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka la in ashrakta idan har kai shirka la yahbatanna amaluka ayyukan ka za su rushe wala takunanna min al-khasirin kuma lalle za ka zama cikin hasararru kaga wane ne zai zama cikin hasararru wanda ya yi rinda ya mutu a kan rinda ko ko wanda ya yi rinda daga baya dawo musulunci wanda ya yi rinda daga baya dawo musulunci ba za ka ce masa hasararre ba wanda ya yi ya ci riba tunda ya samu ya dawo musulunci kafin mutuwarsa amma wanda ya mutu yana kan shirka shi ne Allah ya kita wala takunan da min al-fasiqin za ka zama cikin hasararru shi yasa wata aya ce fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan su ne ayyukan su suke rushewa a duniya da lahira shi kaga sai mutum ya mutu akan abu don haka mutumin da ya yi aikin hajji ya yi ridda to aikin hajjinsa ya yi ridda tare da shi ran da ya dawo musulunci tare za su dawo don haka ba za a ce sai sun sake ba ibn hazm a cikin almuhalla yana da maganganu masu masu kyau kwarai da gaske akan wannan akan wannan nufa din Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa alam tara anna Allah
alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله مدوكين سركي يشي ألم ترى أشيبك جنيبة أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألا يا هل تسميد كتا بالحق لتكيا إن يشاء يذهبكم إن يا قداما سيتفيد جكم ويأتي بخلق جديد يزود وتهلت كركاب فل وما ذلك على الله بعزيز wannan ba abu ne da zai gagari Allah ba wato ubangiji don ya nuna maka cewa ba ba zaluntar su waɗannan kafirai masu kyawawan ayyuka a duniya yanzu ba su suka zalunci kansu su suka zalunci kansu da kafirci abin da ya rusa musu ayyukansu da suka yi na kwarai a nan duniya shine kafircin da suka yi rashin yin imani da annabawa da manzanni da suka yi shi ya rusa musu ayyukansu sai yake cewa alam tara baka gani bane wato baka sani ba ko ma baka gani da idanka ba annallaha khalaqa samawati wal ard ubangiji ya halicci sammai ya halicci kasa khalaqa samawati ya halicci sammai da kasa bil haqqi da gaskiya wato ubangiji ya halicci waɗannan halittu manya-manya sammai da kake gani da ƙasa da kake takawa ba don wasa ba ya halicce su don su zama ayoyi masu nuna cewa akwai Allah waɗannan ayoyi ne da ubangiji ya halicce su don su nuna cewa Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya ne shi ne kuma ya cancanta a bauta masa ba wani ba don haka ne ubangiji ya ce بالحق ده جسكية هلسة بسوحة لسة في ده جسكية الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا يا أبنجي بك هلسة سما ده كتب دمبرنا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق نجي بما هلسة سما ده كتب أبنك تكانن سما إلا بالحق سيدة جسكية don haka waɗannan halittu da ubangiji ya yayi su ne don su tabbatar da samuwarsa su tabbatar kuma da uluhiyarsa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa to abin mamaki wasu sai suka yi amfani da wannan halitta da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta sama da ƙasa don su nuna cewa babu Allah maimakon halittar sama da ƙasa ta nuna musu akwai Allah sai suke cewa ai wannan halitta ta sama da ƙasa tana nuna ma ba Allah saboda mu ba mu taba ga wani abu ya canza ba da a ce akwai mai su da ya cancanza su amma ƙasa ɗin nan yadda take mu haka muka zanta sama ɗin nan yadda take haka take ba mu ga ta canza ba wannan ya nuna kawai haka suke jujjuya kansu automatic ba tare da wani mai yake juya su ba wasu kuma a gefe guda sai suka ce ganin yadda abubuwa suke caccanzawa abubuwa suna caccanzawa yana nuna cewa ba Allah kaga sai suka zama akasin waɗannan suka ce muna ganin mutum a haife shi muga kuma ya mutu tsoro ya fito muga ya bushe ruwa muga ya samu ya kashe wannan abin yana nuna cewa ba Allah dan da da Allah da akwai Allah sai su tsaya a wani yanayi guda ɗaya ba za su canza ba to wai dan adam da yake so ne ka duba su waɗannan suna cewa rashin canzawar ta nuna ba Allah waɗannan kuma suna nuna canzawar ya nuna akwai Allah to ubangiji madaukakin sarki ya yi nau'ukan halittun duka iri biyu ya yi waɗanda suke tsaye a matsayi guda ɗaya ba sa canzawa ya yi kuma masu caccanzawa saboda waɗannan su kalli masu caccanzawa su yadda akwai Allah waɗancan su kalli marasa su canzawa su yadda akwai Allah Allah na ta inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من بجرو da amana amana ana nufin musulunci ana nufin takalif ana nufin ayyukan wajibai bin umarni da barin abin da Allah ya hana mun bujuro da wannan amana ala samawati wal ardi wal jibal mun kawo wa sama da ƙasa da duwar wasu kan cewa to ga amana za ku iya ɗauka fa a bayyana an yahmilla suka ce a'a ba za mu iya ba wa ashfaqna minha suka ji tsoron suka tausaya wa kansu suka ji tsoron ɗaukan wannan amana wa hamalaha al-insan dan adam sai ya ce ni na ji na gani sai ya ce a dora mu innahu kana zaluman dan adam mai yawan zaluntar kansa ne jahulan mai yawan jahilci saboda ka dan adam yace na ji na gani sai ubangiji ya bashi ihtiya sai ya bashi zabi tunda zai iya daukan amanar bai kamata ya zama irin halittar sama da ƙasa aka yi masa ba sama da ƙasa in kula suna tafiya ne a wasu kawani wasu dokoki da ubangiji ya aje musu guda ɗaya ba su da ikon su saba rana ba za su saba ba wata ba zai saba ba taurari ba za su saba ba haka nan sauran halittu da ubangiji ya yi manya-manya duwar wasu ba za su saba ba duk suna bin wasu dokoki da ubangiji ya ake musu saboda su ba su ce za su iya ɗaukan amana ba sai aka yi su akan wani tsari guda ɗaya da za su iya saba ba shi kuma ɗan adam sai aka ba shi wani da wata dama ta yayi ko kai yayi tunda shi ya ji ya gani to bari a ba shi wata dama ta yayi ko kai yayi hatta halittu masu caccanzawa da Allah maɗaukakin sarki ya yi kamar tsirrai da za su fito wani lokaci su mutu kaga abu ne mai caccanzawa to hatta su ɗin ma dole suna bin wani tsari ne na ubangiji guda ɗaya da fitowarsu da caccanzawarsu suna tafiya ne akan dokar Allah don haka su ba a ba su wannan damar da wannan yancin da ɗan adam aka ba shi ba ɗan adam sai aka ba shi yanci in ma shakiran وإما وإما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لمن شاء منكم أن يستقيم haka ubangiji yayi ta bashi wata mashi'a sai ya zaɓi inda yake so yana son ya bi hanyar kwarai ne ubangiji sai ya bashi wannan kudura din yana so ya saba ne ubangiji sai ya bashi wannan kudura din saboda haka ubangiji ya yi halittu kala uku akwai halittun da suke tafiya a bisa tsari guda ɗaya ba sa sabawa ba sa caccanzawa su ne irin halittar sammai da ƙasa da rana da wata da sauran akwai halittar da suke samun canji wani lokaci su samu wani lokaci kaga babu su kamar tsirrai da suke fitowa a doron ƙasa to waɗannan halittu guda biyu su ubangiji bai ba su wani ikhtiyar ba bai ba su zaɓi ba irin yadda ya ba wa ɗan adam sai halitta ta uku ce halitta ta ɗan adam ko halitta ta mutum da aljani halitta ta sakalai waɗannan sai ubangiji ya ba su dama ta su yi ko kar su yi ubangiji ya bar maka dokar ga ɗaya nan ga ta nan na yi kaza bar kaza kai kuma ya baka damar zan yi kuma ko ba zan yi ba saboda wannan ne zai iya za iya fahimtar cewa ga wanda ya karɓi amana ya kula da ita ga wanda kuma bai kula da amana ba sannan wanda ya yi laifi in aka kama shi da laifinsa ba zai ji cewa an zalunce shi ba domin da a ce ubangiji ke tirsasa shi bai ba shi wani wata dama ba ko kaɗan tirsa sashi ya zaɓi abin da ya zaɓa na kafirci ko na laifi to sai ya ce ubangiji ka zalunce ni ai kai ka tirsa ta ni na yi wannan to sai ubangiji maɗaukin sarki ya toshe masa wannan hanya duk dai aikin da ɗan adam zai yi ba zai fita daga cikin mulkin Allah ba babu wani abin da ɗan adam zai gudanar ko wata halitta za ta gudanar ya fita daga ƙarƙashin mulkin Allah sai ya ga dama akwai mashi'ar ta kauniya sai ya ga dama abin ya wakana in bai ga dama zai wakana ba to amma shi ya baka dama yace zabi abin ko kanka zaba an gane shi yasa Allah ce wallahu khalaqakum ma ta'malun ubangiji shi ya halicce ku shi ya halicce aikin da kuke yi to anan ubangiji sai yake jawo hankalin dan adam musamman waɗanda suka yi kafirci ki cewa ga shi nan sama da ƙasa ai suna gani littafi ne buɗaɗɗe ya fi littafin da ake rubutawa wanda sai mai ilimi ne zai karanta wannan littafi ne da kowa zai iya karanta shi shine halittar sama da ƙasa buɗaɗɗen littafi ne ga kowa da kowa ku duba ku ga halittar sama da ƙasa wannan halitta ta sama da ƙasa ba su isa su nuna cewa akwai ni ba kuma ni kadai ya cancanta a bauta kuma in kun mutu za a sake tashin ku bayan mutuwa kuma inda na ga dama sai in share ku in kawo wasu mutanen masu da'a waɗannan duk za su iya nuna maka haka la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun halittar sama da ƙasa ai tafi tafi halittar mutane girma wanda zai yi sama ya yi ƙasa ya yi rana ya yi wata ya yi waɗannan jimajiman halittu sai ya kasa yin ɗan adam me aka yi aka yi ka idan ka ƙiyasta kanka da halittar sama kai ne ne ne kai ai ba komai ba ne kai to in Allah ya yi sama ya yi ƙasa sai ya kasa yin ka in kuma shi ya yi ka sai ya kasa dawo da kai bayan ka mutu huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ya sake dawo da mutum ai shi fi masa sauki idan har a ce akwai wani abin da za a ce wannan ya fi sauki akan wannan a gurin Allah a gurin Allah komai ɗaya yake da da kun fa ya kunu yake halitta na haka babu wani abin da za a ce yin wannan ya fi yin wannan sauki a gurin Allah to amma saboda kai ɗan adam ka gane sai ubangiji ya ce shine ya faru halitta kuma shi zai sake dawo da ita bayan mutuwa wa huwa ahwanu alayhi shi ya fi sauki ma gare shi domin a tunanin ka kai dan adam ka san cewa wato fara kirkirar abu ya fi wahala a kan sake da shi in ka kula wanda suka fara kirkiro abu su ake ambata a tarihi ba waɗanda suka shigar da canje-canje a cikin ba saboda wanda ya fara kirkirowa shi ya fi kowa wato abin nan ya fi kowa tunani ya fi kowa kwakwalwa ta har ya gano cewa abu kaza zai yiwu kuma ya yi to kaga wanda ya yi abu da farko don ya kuma sake yin sa ko ma ya yi wanda ya fi kyau ai ya fi sauki to sai ubangiji ya yi maka magana da logic ɗinka da yaren da kake fahimta da yaren da kake ganewa ba dan wai akwai wani abu da za a ce yin kaza ya fi sauki ba don ka ce yin kaza ya fi sauki kamar ka ce wanda ya fi dan wahala to a gun Allah babu wannan to shi da yake in ya sharri zuhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid in ubangiji ya ga dama sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid ya zo da wasu halittu daban sababbi domin shi yayi sama da ƙasa wanda yayi sama da ƙasa wanda ya halitta sama da ƙasa ba zai ba zai kasa halaka ku ba ya tafiyar da ku ko kuma ba zai iya kasa dawo da ku ba bayan kun mutu kamar yadda yake cewa awalam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir ubangiji yace a sai ba su gani ba cewa wanda ya halicci sammai da kasa kuma bai wahala ba wajen halitta ba su ga cewa da qadirin shi mai iko bane ya kuma raya matattu bayan mutuwarsu bala innahu ala kulli shay'in qadir eh ubangiji mai iko ne bisa da ayyuka duk abin da yake haka nan ubangiji yake faɗa a cikin suratul yasin awalan yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idama wa hiya قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ubangiji yake cewa awala jarar shaitan ashe dan adam bai gani ba Allah khalaqnahu min nutfatin mun halice shi daga tuban maniyi fa idza huwa khasimun mubin sai gashi bayan ya zama mutum ya zama mai husuma yana mai bayyana husuma sa a fili wato yana ana jayayya da shi ana rigima wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa yake buga mana misali ya manta da halittarsa قال قد يحيي العظام وهي رميم cewa ya zai zai dawo da kasusuwa bayan sun rizige ya dawo musu gare shi Allah ce kul ka ga yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wanda yayi ta da babu ita yayi ta to shi zai sake dawo da wannan kasusuwan su dawo musu wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne ga duk ga kowace halitta masani ne na yayi kowace irin halitta daga nan ubangiji ya ci gaba da kawo hujjoji waɗanda suke nuna tabbas ubangiji mai cikakken iko ne mai cikakken kudura ne duka yi abin da yake so Allah ta iya sharri da ku in ya ga dama sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid ya kawo su halittu sababbi wannan aya kamar da muka nuna tana da ma'ana biyu ko dai ya tafiyar da ku a nan duniya wato ya halaka ku ya kawo wasu wanda za su bauta masa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya kuka bijire wa Allah sai ubangiji ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutane daban waɗanda ba za su zama kamar ku ba wannan zai iya zama ma'anar ya tafiyar da ku ya kawo wasu halittu sababbi daban sannan kuma ma'ana ta biyu ya tafiyar da ku ta hanyar mutuwa sannan kuma ya sake halittar ku daga baya wannan ita ma ma'ana ce da wannan aya ya ɗauka sannan ubangiji ya ce wa barazu lillahi jami'a wa ma zalika ala Allah bi'aziz yin haka ba abu ne da zai gagari Allah ba na'am
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا صبرنا ما لنا من محيص
daga nan sai ubangiji madaukakin sarki ya ɗauki maganar gaba ɗaya sai mai da ita alkiyama yanzu ga shi nan alkiyama ma ta tashi wanda ake ta rigima da ku a kan wa barazu lillahi jami'a sai suka bayyana ga Allah da ba ɗaya fa qala du'afa lil ladina takbaru sai masu rauni suka gaya wa waɗanda suka yi girman kai in na kunna da kun taba mu mabiya ne gare ku mu mun zan mabiya ne gare ku fa har an tun mummuna an min azabin lahi min shai shin za ku ɗau za ku magance mana wani abu na azabar Allah qalu sai suka ce lau hadana Allahu la ilaha da a ce Allah ya shiryar da mu da mu ma mun shiryar da mu سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص التالي دي دي أجرين أجزعنا من يراك أم صبرنا كون من يهقري ما لنا من محيص با مدى موجودا با مدى مديرا وبيجي sai ya mai da maganar ta koma gashi nan alkiyamar da suke ja a kanta gashi nan ta tsaya wa barazu lillahi jami'a duk sun bayyana ga Allah sun bayyana ga Allah gaba ɗayansu wanda zai to ya sun bayyana ga Allah daman san ai bayyanannu ne ga Allah akwai wani abin da yake koyuwa ga Allah babu babu abin da yake koyuwa ga Allah yastakhuna min Allah wa la yastakhuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la ya'lamun sai dai su koye maka su yi laifin su a koye su yi kulle-kullensu a koye amma ba za su koyi wa Allah to suna tsammanin yayin da suke laifuffukan suna yi ne kamar ba wanda ya sani Allah ma bai sani to yanzu Allah maɗaukin sarki zai tsiraita su wannan ita kanta wata azaba ce abinda suke yi a koye abin kunya abin Allah wadai abin alaƙi ne to yau zai fito fili zai fito ƙarara ubangiji zai fito da su tsirarar kowa ya gan su ya ga abin da suka aika suka tafka na ta'asa na laifi shi ne ma'anar wa bara zuɗin wato a fito da abin yadda kowa da kowa zai gani ba wai ubangiji ba ne yanzu zai gan abin da da bai gani ba a za a fito da su ne yadda kowa zai gan su shi ne ma'anar buruz din anan komai a wannan rana ubangiji madaukakin sarki zai fito da shi yawma hum barizuna la tafa ala allahi minkum khafiya liman almulku alyawm lillahi alwahid alqahhar ranar da za ku fito gaba daya yau mutu baddalin arsu gairar arzu wasu samawa wa barazu lillahi wahid al-qahar ranar da kasar gaba daya ubangiji zai shafe shi ta zama ba tudu ba kwari sai da duk inda mutum yake za a hango shi haka ubangiji zai fito da ku yau masu lashtara'i ranar da ubangiji zai tona asiri kaga shi kansa wannan wata azaba ce ba kankanuwa ba shi yasa ubangiji ce wa barazu lillahi jami'a ubangiji zai fito da su gaba daya su fito ga Allah gaba daya su fito daga kaburburan su fa qala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru sai waɗanda suke masu rauni mabiya waɗanda suka rika bin shugabannin su ido rufe wato suka rika bin shugabannin su suna yi musu biyayya makauniyar biyayya ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba ba tare da bincike ba to yau ga su ga shugabannin duk an fito da su ga sunan tsirara a gaban halittu duka suna ganin junansu wannan sun kafin ba a zai hisabi yanzu ana fitowa daga kabari to za su fara cin kwalar juna za a fara rigima da shugaba da mabiyinsa dan koransa za su fara rigima sawa'un shugabancin na siyasa ne ko shugabanci na ilimi ne ko na ibada ne ko na mene ne matukar dai wanda yake bi ya bi a bisa barna ba tare da hujja ba to wannan a ranar gobe kiyama za su fara cin kwalar junansu daga fitowa da kabari shi ya sa ubangiji ya kawo fa faƙala wa fa'u dan ya nuna maka abin ya faru ba'da al-buruzi mubasharatan bayan fitowarsu kawai a lokacin kowa ya ga cewa yanzu fa ƙarya ta kare tuta ta kare dudare wa qala du'afa'u sai mabiya masu rauni su ce yin da zai tasbaru ga waɗanda suka yi girman kai masu takalmin ƙarfi sai su ce inna kunna lakum tab'a mu fa mabiyan ku ne fa mu fa yaran ku ne fa mu fa kuka rika sawa muna ta'asar duk da ake yi da mu aka rika laifin iri kaza iri kaza kuma ku kuka samu fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay za ku magance mana wani abu na azabar Allah domin tabbas sun san abu ba zai yi kyau ba dan abinda kike ganin kamar ba zai faru ba gashi yanzu ya faru alkiyamar kamar ba za a tashi ba kamar sun zo duniya sun zo kenan babu ranar tashi in sun mutu sun mutu kenan to yanzu gashi gaba ɗaya ubangiji ya tashi to a nan ne za a shiga rigima kowa zai je laliban ogansa da ya da ya kafi yayi barna to a lokacin za su fara tuhumar juna inna kunna lakum tab'an su fara kina musu fa mu fa mabiyan ku ne ba kun sani kuma ku din nan kuna nuna mana mu je din ko ba me ku za ku tsaya mana a duniya ba haka suke nuna musu ba duk abin da za ku je ku yi mu mun tsaya musu in ma wata doka za ku taka ba wanda ya taka ku matuƙar muna da rai matuƙar muna nan saboda ka in saban Allah ne a je a yi aika aika ne a je a yi mu mun tsaya mu in kuma abin nan ne masu ɓatarwa da sunan addini ne a baka wasu wurdai a ce ko me kai mun tsaya maka ce in ka mutu to ba kai ba ma har 'ya'yan gidanku da 'ya'yanka da jikokinka da danginka duk za su shiga cikin cutarka a kwaɗaitar da kai a za maka zuma a baki a sa ka kai ta ta'asa saboda wani wurbi na bid'a da aka ba a ce ka rike wannan shehin to in ka rike shi kenan kai ba ka da matsala a duniya ka kama babban bango ba ka san cewa ka kama gadar yashi ba sai ranar gobe kiyama mutum zai gane kuransa zai yi nadama lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba lokacin da wato da na sani ba za ta yi amfani ba da na sani sai ya sai ta wuce ake ganin ta ba za ka ganta ba to a lokacin ne za a fara wannan rigima tun daga fitowa wa barazu lillahi jami'a fa qala du'afa lil ladina istakbaru illa kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna min 'azabillahi min shay kuduba min 'azabillahi min shay' wato yanzu ba muna maganar ku ɗauke mana azabar duka ba ku ɗan rage mana wani abu daga ciki za ku iya to sai shugabanni su ce lau hadana Allahu la hadainakum da Allah ya shiryar da mu da mun shiryar da ku wato mu mu ba mu san haka abin yake ba da mun shirya to kuma da da kun shirya to amma tun da mun bace sai ku hakura mu bace tare gaba daya sawa'un alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis duk ɗaya ne akan mu da mu da ku abin duk ɗaya ne ajza'na mun yi raki mun yi kuka mun nuna karaya am sabarna ko mun nuna dauriya ma lana min mahis ba mu da matsira ba mu da maguda ba inda za mu je mu gudu saboda haka mu da ku kawai a yi haƙuri kawai haƙurin da ba zai ba zai amfani ba islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ku yi haƙuri ko ka ku yi haƙuri me amfanin ku yi haƙuri anan haƙuri ne marar amfani wannan yana daga cikin guraren da haƙuri marar amfani zuwa alƙur'ani haƙuri an ambace shi alƙur'ani sama da 80 da wani abu amma inda aka ambaci haƙuri marar amfani akwai wannan ayar a ciki ajin zina am sabarna ko islauha fasbiru aw la tasbiru ko kuma alimshu fasbiru ala alihatikum haka haƙuri ne marar amfani nan ne haƙuri ya zo marar amfani to don haƙurin da za a yi maka maganar sa bayan kuma abu ya wuce me amfanin sa bai da wani amfani saboda haka ubangiji yana gaya mana abin da zai faru bayan an fito daga kabari akwai inda Allah ya faɗi bayan an jefa su wuta ma rigima za ta ci gaba insha Allah gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu ci yadda za ta kare sallallahu alaihi